الحديث صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوكا نمتا ترى قوة جماد الأولى shekara ta 1445 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 23 ga watan 11 shekara ta 2023 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasa littafin mai albarka na riyadu salihin wallafar babban malami a sheik abu zakariya yahya bin sharaf annawawi allah ya jiƙa malam da rahamarsa yan uwa idan ba a manta ba mana dai karatu ne a cikin kitabul manfurat wal mulah a wancan sati ko mun tsaya a hadisi na 28 hadisin abu huraira allah ƙara masa yarda ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi hadisi na 29 a cikin wannan kitabi mai albarka mala ya ce wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallama kala wannan hadisi shi ma hadisin abu huraira ne Allah kara masa yarda shi ne wa anhu ya ce anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi kala ya ce بين النفختين أربعون tsakanin busa guda biyu abinda ke tsakaninsu na adadi sahabi a wurare ce arba'una za a samu arba'in ji annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ƙalu sai wanda suke tare da abu da allah ƙara masa yarda suka ce ya aba hurairata arba'una yauman ya abu huraira kana nufin kwana arba'in tunda arba'in kawai ya ce musu ƙala sai abu ya ce a baitu naƙi ma'ana ya ƙi ya gaya musu ƙalu suka ce arba'una sana kana nufin shekara arba'in tsakanin busa ta farko da busa ta biyu ƙala a baitu sahabi abu huraira allah ƙara masa yarda nan ma ya ƙara cewa naƙi ƙalu suka ƙara cewa arba'una shaharan kana nufin wata arba'in ƙala a baitu nan ma Allah ƙara masa yarda ya ƙara cewa na dai sannan sai ci gaba da basu hadisin daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce wa yabla kullu shay'in min insani komai da ka sani a jikin mutum zai rididdige ya lalace illa ajab illa ajba zambihi ko ajba zanabihi sai kashin gadon bayansa fihi yurakkabul khalqu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ta wannan kashin ne za a hau hawar da halittar mutum karo na biyu a sake raya shi a tashe shi domin yi masa hisabi thumma yunazzilu Allahu minas sama'i ma'an sannan sai Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ruwan sama daga sama fayambutuna sai mutane su rinka tsirowa suna fitowa kama yambutul baqlu kamar yadda gurji ko kabewa suke fitowa daga ƙasa wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi yan uwa wannan hadisi shi ma yana daga cikin hadisan da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya mana bayanin wasu abubuwa daga cikin abin da za su faru a lokacin tashin alkiyama annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce bainan nafhataini abinda za a samu na adadin lokaci tsakanin annafhatul ula wan nafhatul thaniya busa ta farko da busa ta biyu malami suka ce annafhatul ula ita ce nafhatu as-sa'iq ita ce busa idan aka yi kowa zai faɗi ya mutu annabkhatu thaniya busa ta bi kuma ita ce annabkhatu ko kuma nafkhatu alba'af ita ce busa da kowa idan aka yi ta zai tashi kuma busa ta farko busan mutuwa busa ta biyu busa ta tashi abin da ke tsakanin waɗannan busa ɗin idan aka yi shine annabi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce arba'una gwargwadon arba'in ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wani fi hafi suri fasa iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allahu ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون الله سبحانه وتعالى يتي ونفخ في السور za a yi busa a cikin ƙaho wannan busar idan aka yi ta fasa iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah duk halittun da suke cikin sammai da duk halittun da suke cikin ƙasai kowanne zai faɗi ya mutu duka gaba ɗaya illa man sha Allah sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya ga dama wannan busa ta mutuwa kenan ita ce busar da idan aka yi kowa zai mutu Allah subhanahu wataala ya ce thumma nufikha fihi ukhra sannan kuma sai a ƙara yin wata busar ta daban fa'izahun ƙiyamun yanzuruna sai kaga mutanen da suka mutu kuma kowa ya miƙe kowa ya tashi wannan yana kallon wannan wannan yana kallon wannan kowa yana kallon juna wannan ita ce busa ta biyu ta tashi kenan to wani sai ya ɗauka yadda ayat ta zo haka wani fi hafi suri fasa ika man fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufikha fihi ukhra duk da dai dama a larabci sun matufidu tarahi da inda sun ta zo a larabci tana fa'idanta akwai ɗan tazara ko gab tsakanin abin da za a faɗa na farkon da abin da za a faɗa na biyu akwai gab tsakaninsu amma dai wani zai ɗauka cewa kamar ba wani abu ne tsakaninsu to shi ne sai annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya bayyana mana cewa abin da ke tsakanin busan nan ta farko da busan nan ta biyu za a samu gwargwadon arba'in wannan ruwa ta abu huraira haka ta zo da arba'in saboda haka shi sa sahabban abu huraira ma'ana ɗalibansa da yake karantawa suka tambaye shi kana nufin kwana arba'in ya ce a'a naki ban ce ba kamar da wasu ne ka ce abu kaza sai ka ce ban ce ba to shi ne abin da yake nufi da abaitu kana nufin wata arba'in ya ce ban ce ba kana nufin shekara arba'in nan ma ya ƙara cewa ban ce ba bai faɗa ba gaba ɗaya al'imamin nawawi yake cewa waɗannan wanda suka tambayi abu huraira ya ce a cikin hadisin ba a faɗi sunayen ko suwa ne ne ba sannan babu wata ruwaya da ta zo ta ambaci sunayensu kawai dai abin da ake so a nuna maka wanda sahabi abu huraira yake ba wa labarin sun tambaye shi ko suwa ne ne ko ba suwa ne ne wannan ba zai cutar da komai a cikin ruwayar hadisin ba malamai suka ce me yasa abu huraira yake faɗa ko dai ya manta adadin ba kuma ya so ya faɗa abu da ka ya yi canki-canki to shi sa kawai sai ya bar shi a matsayin arba'in amma akwai ruwayoyi da suka zo wanda sun tabbatar da cewa shekara arba'in ake nufi yan uwa akwai ruwayoyi wanda sun tabbatar da tsakanin busa ta farko idan aka yi ta da busa ta biyu kafin a yi ta sai an yi shekara arba'in ma'ana idan aka mutu allah maɗaukin sarki ya tashi kiyamarsa kafin kuma a tashi a je dan a yi hisabi to wannan abin da ke tsakanin su shekara arba'in ne an yi shekara arba'in a haka to sannan sai Allah subhanahu wata'ala kuma ya umarci mala'ika karo na biyu bayan an dawo masa daransa shi mala'ika idan shi ma hadda shi zai mutu hadda shi busa za ta shafa shi ma saboda haka idan ya mutu sai Allah madaukakin sarki ya fara dawo masa da ransa sannan kuma sai ya umarce shi ya ƙara yin busa kuma sai kowa ya tashi sai kowa ya tashi kaga shekara arba'in ai ya kai yanayin da za a ce duk jikin mutum ya yi mai ya lalace ya zagon duk wani abin da ke jikinsa ya ci a ce a lokacin ya abin nan ya lalace shine sai sahabi abu huraira Allah kara masa yarda ya ci gaba da bayar da labari ya ce wa yabla kullu shay'in min al-insani komai zai lalace daga jikin mutum komai da ka sani min lahamihi وعصبه وعروقه وعظمه وظفره وشعره tun daga kan namansa har abin da ya shafi gaɓoɓinsa da jijiyoyinsa da farcinsa da gashin kansa komai zai zagonye komai ya lalace gaba ɗaya ƙasa ta cinye shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce illa ajba zanabihi sai kashin gadon bayansa shine ajbu zanab ana ce masa aj- ajbu zanab bi taskinil jim jimin din nan ɗaure ta ake ajbu ajbu zanab shi kuma wannan azzanab din gaba ɗaya fataha ake musu azzanabu ko ka ce ajabu bilba ko ka ce ajam bilma bilmim duk ana faɗa ko ka ce ajamu ajamu aj- ajmu zanab ko ka ce ajbu zanab kowanne ana faɗansa abin da yake nufi dai shine ƙashin gadon baya ai al'azumul latiful ladhi fi asali fi asali fi asfali sulb shine wannan kashin da yake kasan gadan bayan mutum yake kasan gadan bayan mutum shine suke ce masa spinal cord ko abin da ya kama da haka wasu daga cikin malamai suka ce wannan kashin shine abu na farko da Allah madaukakin sarki ya fara halitta a jikin dan adam shine abu na farko da Allah subhanahu wataala ya fara halitta a jikin dan adam saboda haka kuma daga shi ne za a mai da halittar dan adam e da shi aka fara halitta kuma shi ne za a yi amfani da shi wajen mai da halittar ɗan adam to ma uwa wannan suka ce a nan wajen akwai istisna'i annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce komai na jikin mutum zai zagonye ya lalace sai malamai suka ce banda jikin annabawa da wasu ke bantattun mutane da Allah madaukakin sarki ya ware su ko waɗannan ƙasa ba ta cin me ba ta cin jikinsu ina fata an fahimta yan uwa kun ga faɗin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya ce wa ya bula kullu shay'in min al-insani komai na jikin mutum zai lalace wannan al-insani din alif da lam da ke cikin al-insan listighraq al-jinsi ce tana nufin kowanne irin mutum to amma ta fitar da annabawa da manzanni da kuma wasu daga cikin mutane wanda Allah madaukakin sarki ya ga dama su ƙasa ba ta iya cin naman su kamar da hadisi ya tambata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce inna allaha حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء lallai Allah maɗaukakin sarki ya haramta wa ƙasa ta ci jikin annabawan Allah subhanahu wa ta'ala ba ta iya ci saboda haka annabawan Allah yadda ka binne annabi a cikin kabari haka za ka zo ka ɗauke shi jikin annaba baya canza wa uwa to haka wasu daga cikin bayan Allah da Allah maɗaukakin sarki ya ga dama su ma jikinsu baya canzawa wasu malamai suka ce daga ciki akwai shahidai don lokacin da aka yakin uhudu an binne sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe da suka yi shahada a wannan guri na uhudu don bayan gama yakin wasu daga cikin sabai sun fara daukar yan uwansu za su kai su makabarta sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe sa aka yi kuwa cewa duk wanda yake da dan uwa ya dauke shi ya dawo da shi inda kowa ya mutu anan za a binne shi anan uhudun anan za a binne su saboda haka a nan uhudin aka yi musu kabari duka aka binne su to akwai lokacin da aka zo za a ɗanyi gyara sai aka buƙaci sai an taɓa wasu daga cikin kabarbaransu to lokacin aka rinka tono wasu daga cikinsu kamar yanzu suka mutu akwai sahabin ma da aka ce ya ɗauki hannunsa haka ya ɗora inda aka sare shi ko inda aka soke shi da mashi da aka ɗauki hannun nasa jini ne yake tsatto har yanzu a lokacin ina kyautata zaton a lokacin sahabi ma'auya dan abi safiya ne aka yi gyara kun ga shekarun da yawa abin ya faru tun lokacin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma'auya kuma yayi halifanci kusan shekara ta hamsin da wani abu ko arba'in da wani abu kuma kun ga shekara nawa kusan shekara talatin da wani abu amma a lokacin an tono su kamar yadda aka sa haka suke kamar yadda aka sa haka suke babu abin da ya canza a jikinsu su to akwai waɗanda Allah subhanahu wataala yake karramawa da irin wannan karamar mutum ya mutu shekara da shekaru sai an zo ana haka kawai sai a ga an tono mutum ko yanzu ma ga wasu guraren ana ana haka wani lokaci sai ana haka foundation ko wani abu sai a ga an tono mutum akan yi to haka Allah subhanahu wataala yake ganin dama ya karrama wasu jikinsu ƙasa ba ta iya cinsa amma idan ka ɗauke annabawa da manzanni babu wani mutum da Allah maɗaukakin sarki ya masa alƙawari ƙasa ba za ta tuna mansa ba sai wanda Allah ya ga dama kawai eh saboda haka da annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi cewa yabla kullu shay'in a min al-insani komai na jikin mutum zai riddige kaga wannan sai ka tara annabawa da manzanni banda su a ciki sai wannan kashi na gadan bayan mutum shi kadai ne yake saura shi ba abin da yake yi Allah subhanahu wataala ya bashi protection kasa ba ta iya cin sa ya bashi kariya kasa ba ta iya ba ta iya cin saboda daga wannan kashin ne Allah maɗaukakin sarki yake hauhawar yake ƙara sarrafa jikin mutum kuma ya tashi a matsayinsa na mutum kamar yadda yake shine sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fihi ta wannan kashin ne ai minhu daga wannan kashin ne yurakkabul khalqu ake ƙara har hauhawar da halitta a karo na biyu to summa yunazzilullahu subhanahu wa ta'ala minas sama'i ma'an sannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ruwa daga sama idan Allah madaukakin sarki ya so tayar da mutane kenan a karo na biyu wannan ruwan me zai wasu daga cikin malamai suka ce kamar yadda a Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen ya ambata cewa ruwa ne zai sauka mai kauri kamar yadda kaga ruwan mani haka ruwan yake sauka daga sama mai kauri idan ya zo ya daki ƙasa sai wannan kashin sai kaga jikin mutum yana tsurowa ta jikin wannan kashin fata tana tsirowa tsoka tana tsirowa kaza haka har sai mutum ya zamto kamar yadda yake sannan sai Allah madaukakin sarki ya dawo masa da ransa sannan kuma sai ya tashi haka mutum zai tashi a karo na biyu shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan ruwan ya sauka fayan butuna sai mutane su ringa tsirowa kaga aka ce annabatu me annabatu ba shuka ba nabata mai kenan tsirowa kenan ko to sai aka ce jikin mutum yana tsirowa wannan tashbihi ne an yi kamancece ne yadda shuka take tsirowa da yadda jikin mutum zai rinka tsirowa shi ma a wannan lokacin idan wannan ruwan ya dake shi kama yambutu albaqalu kama yadda albaqalu yake fito albaqalu kama yadda ibn faris ya faɗa yace huwa kullu nabatin ikhdarat bihi al-ardu ita ce duk wani tsiro da ƙasa take kunsarta take take fitowa ta cikin ƙasa shine abin da ake nufi da albakalu wanda da wasu ana ce musu makunsa ƙasa makunsa ƙasa kamar gurji ko irin su kabewa ko irin su guna duk waɗannan abun za ga suna fitowa daga cikin ƙasa haka to suna ake ce musu albakalu wanda Allah madaukakin sarki ba mu labari a cikin suratul baqara yahudawa suka ce shi suke so min baqali ha wa qisaiha ko wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna بالذي هو أدنى بالذي هو خير نعم marasa bishiya eh ba su da bishiya ko su dai a ƙasa masu yaɗo haka masu yaɗo za a ƙasa suke fitowa in ka ga yadda gurji yake fitowa a ƙasa to haka su ma sauran suke fitowa to haka jikin mutum zai fito kamar wannan wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi wa anhu wannan hadisi shi ma da an karɓo shi daga sahabi abu huraira Allah ƙara masa yarda ƙale ce بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم yayin da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana yake zaune a majalisi yuhaddithul qauma yana zantar da mutane yana karantar da mutane yana ba su hadisi ja'ahu a'rabiyun sai wani mutumin kauye zo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ana tsakiyar darasi ana tsakiyar karatu kawai sai ya fado cikin masallaci ya shigo faqala da ya shigo sai ya ce mata sa'a yaushe za a tashi kiyama an fahimta wato ku fahimci sura abin yadda yake karatu ake kame yadda muke karatun nan kawai ya shigo yana shigo kawai kalle ne ya ce mata sa'a ba ruwansa da abin da ake an fahimta kawai ya katsa karatun ba ruwansa ya rasulallah mata sa'a yaushe za a tashi kiyama me ya faru fama ba rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zarce kawai ki kula shi bai ce mai komai ba ya ji kuma abin da ya faɗa tsira da aminci tsara tabbata a gare sai mai shiru sai ya ci gaba da darasi yuhaddisu ya ci gaba da bada hadisi faƙala ba'adul qaumi sai wani daga cikin mutane ko wasu daga cikin mutane suke tattauna tsakaninsu sai wani ya ce sami a maƙala annabi fa ya ji abin da ya faɗa ira da aminci tsara tabbata a gare shi ba'ara daga cikin sabon da suke wajen sai suke tattauna tsakaninsu wannan magana da wannan mutumin ƙauye zai faɗa annabi ya mai shiru ya yi baris da shi ya ci gaba da karatu shin annabi ya ji shi ko annabi bai ji shi ba shine ɗaya daga cikin sai ya ce annabi fa ya ji shi kawai shiru ya masa fakari hama kala annabi baya san abin da ya faɗa ne kawai ya ki abin da ya faɗa ne shi sa annabi ya mai shiru ya ci gaba da maganarsa wa qala ba'dhum wasu kuma suka ce bal lam yasma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai ji shi ba suka suna tattauna tsakaninsu bal lam yasma hatta idza qada hadithahu har sai da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya kammala hadisinsa ma'ana ya kai aya ya kai inda yake so ya tike a maganar da yake gaya mutane ko a karatun da yake wa mutane sai da ya je ƙarshe ƙala sannan sai ya ji ya ce aina sa'ilu anis sa'ati ina mai tambayan nan game da tashin alƙiyama kun ga ya ji ko bai ji ba ya ji sallallahu alaihi wasallam ya ji sai ji yace ina mai tambaya game da tashin alkiyama qala ha ana ya rasulullah sai wannan mutumin kauye ce gani nan ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gani qala sai annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace idza buyi'atil amanatu fantaziri sa'a yace duk lokacin da aka tozartar da amana aka wulakanta amana aka nemi amana a cikin jama'a aka rasa ya ce idan ka samu irin wannan lokacin fantaziri sa'a ka jira ya lokacin tashin alƙiyama saura kiris ina fata an fahimta yan uwa kala sai wannan mutumin kauye ƙara cewa da annabi tsira da aminci tsar sabbata a gare shi kaifa ibaatuha ya manzon Allah ya ya tozartar da amana yake me kake nufi da tozartar da amana kala sai annabi tsira da aminci tsar sabbata a gare shi ce idza wisidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'a duk lokacin da aka jingina al'amari aka ɗauki al'amarin shugabanci aka ba da shi ga wanda bai cancance shi ba ga wanda bai kamace shi ba wanda ba zai iya ba an sani aka ɗauka aka ba shi annabi ya ce to fantaziri sa'a ka kiyaye lokacin tashin ka jirayi lokacin tashin alƙiyama ya zo yan uwa an fahimci wannan shine abinda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya masa wannan hadisi rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi wannan hadisi yana cikin hadisan taɓaka lashe da malam ya kawo shi a cikin babu yana cikin mulah kenan yana cikin mulah a wannan hadisi yan uwa idan muka kalle shi da kyau za ku ga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana zaune a majalisin da yake karantar da sahabbai wanda kun san ladabin sahabbai a gaban annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yadda suke lokacin da suka zauna a gaban manzon Allah tsira da aminci su ara tabbata a gare shi yana zantar da su hadisi marwacin hadisi ya ce ka anna ala ru'usihim at-tayr idan ka ɗaya daga cikin su kai ka ce tsuntsu ne a kansa saboda yadda suke nutsuwa da mai da hankalinsu ga manzon Allah tsira da aminci su ara tabbata a gare shi yadda zaka hararo abin shine yanzu idan akwai tsuntsu a kanka baka so ya tashi ya kake yi wace irin nutsuwa kake dan uwa kaga ki kyan motsi ba za ka yi ba ko to haka sabai suke a gaban manzon Allah kira da aminci tsara sabbata a gare shi idan suka zo ne musu darasi kowa ya nutsu gaba daya mai ya tattara hankalinsa ya mayar ga manzon Allah kira da aminci tsara sabbata a gare shi na jin sakon Allah to haka suke to shi sa akwai ladabi ga sahabban da suke tare da annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi to amma akwai wasu mutanen da suke mutanen karkara ne mutanen ƙauye ne su irin wannan ladabin da sabai suke annabi su ba ruwansu saboda haka su gatsa-gatsa suke wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi sa kawai da ya shigo cikin masallacin ba ruwansa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi me yake faɗa ya kai ƙarshe bai kai ƙarshe ba ya kamata a katse shi bai kamata a katse shi ba kawai sai ya katse manzon Allah mata sa'a yana shigowa yaushe za a tashi kiyama ɗaya daga cikin irin jafa'in da mutanen karkara suke da shi kenan shi sa Allah subhanahu wataala ce da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqiluna ya rasulullah ka ya hakuri da yawa daga cikin wanda suke kiran ka ta bayan ka tanga din nan ba su da hankali Allah ce da annabi sa ka ya hakuri ya rasulullah ana lallashin sa ana kwantar masa da hankali saboda haka suke zuwa su ne manzo Allah ta bayan ka tanga fa ba ma ta kofa gida ba ta bayan ka tanga tunda kusan ka tanga su mai ce karama ce ko sai mutum ya zaga ta bayan katanga ya ce da manzo Allah ya rasulullah ukhruj alaina ya muhammad ukhruj alaina fito muna son ganin ka aga aiki sai me shi haka suke manzon Allah wallahi sallallahu alaihi wasallam haka suke mata shine sai Allah madaukakin sarki ya ba manzon Allah hakuri shi da aka taba shi sallallahu alaihi wasallam Allah ne yake ba shi hakuri sai ce ya innal ladina yunadunaka haqiqa waɗanda suke kiran ka min wara'il hujurati ta bayan katanga aksaruhum mafi yawancinsu ba duka ba akwai masu nutsuwa da hankali da sani ya kamata a cikinsu amma mafi yawancin su Allah ya ce la ya'qiluna ba sa hankalta abubuwa sai Allah ya ce walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum me yasa ba za su yi hakuri har ka fito ba ka gama uzurinka a gida ka fito da ya fi musu alkhairi da ya fi musu alkhairi Allah madaukakin sarki ya musu ladabi su ma ma'ana kamar abin da ake ce musu daga yanzu kada ku ƙara kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayan katanga ku jira ya gama abin da yake har ya fito hakan shi ya fi muku alkhairi su ma ladabi ake musu kenan ko to haka suke haka suke to shi sa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya so ya masa ladabi shi ma sai ya masa shiru bai ce masa komai ba annabi yana ji ya masa shiru shi sa ɗaya daga cikin malamai yake cewa lallai ya kamata wannan hadisi dukkanin malamai da masu fatawa da inda ake hukunci a sa shi a matsayin umda da za a rinka yin amfani da shi wajen me wajen karantarwa wajen ladabi wa ɗalibai lokacin da malami yake karatu to lallai ana lura da yanayin abin da malami yake faɗa ba kowace magana ce idan malami ya ɗauko kawai sai a katse shi ba sai ba daidai ba ne sai a bari sai malami ya je aya na ɗaya daga cikin ladabin ɗalibi sai malami ya je aya ko sai an gama karatun sai mai tambaya sai ya ɗaga hannu sai ina da tambaya sai a bashi dama sai ya tambaya haka ake karatu ina fata an fahimta yan uwa shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mai shiru sai da ya gama ko fatawa ce idan ana fatawa to su sabon da suka riga shi zuwa abin da ake gaya musu sai an gama sannan za su saboda daga baya zo ma'ana wanda ya bada fatawa daga farko shi ake fara amsawa sannan me sannan wanda ya bada daga baya yan uwan fahimci fikin hadisin haka malamai suka faɗa ladabi ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma saboda haka abinda zamu dauka a cikin hadisin annabi yana jin sa ba wai bai ji shi bane a'a ya ji shi dan ka ji da annabi gama karatu sai ce ina mai tambaya game da tashin alkiyama ya ji shi tambayar ce kawai yanzu bai kamata amsa ta a yanzu ba saboda ya kutso ta ne ya danno ta lokacin ta bai ba sai aka yi masa shiru to da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gama ba da hadisi saboda haka sai ya tambaya cewa aina sa'il anis sa'a ina mai tambaya game da tashin alkiyama kala sai ce ha ana ya rasulullah gani nan ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ku duba amsar da annabi ya bashi sai annabi ya ce idza dhiyatil amanatu fantadhiri sa'a idan aka tozartar da amana aka wulakantar da amana to daga lokacin ka fara jiran tashin alkiyama ko da yaushe daga lokacin Allah zai iya tashin kiyamarsa yanzu ku kalli tambayar da kyau ku kalli amsar da aka bashi shin tambayar da da yayi amsar ta bashi ta bashi amsar ta amsa masa tambayar sa kuwa ku kalla cewa yi mata sa'a yaushe za a tashi kiyama sai aka ce masa idza buyi'atil amanatu fantabiri sa'a eh kuwa ku bani amsa an amsa masa tambayar sa ba a bashi ba amsa masa tambayarsa ba me aka bashi alama aka bashi ai amsa shine a ce masa gobe ko jibi ko nan da shekara biyu ba haka bane shine amsa daidai da tambayar su yaushe za a tashi kiyama nan da shekara biyu da wata biyu da kwana biyu sai je fara shiri ba aka bane amma sai annabi ta masa idza dhiyatil amanatu idan aka tozartar da amana me yasa annabi ya bashi wannan amsar amsa shine saboda annabi shi ma bai sani ba sallallahu alaihi wasallam ba haka bane yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha qul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu faqulat fis samawati wal ard yas'alunaka la ta'tikum illa baghata yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha Allah madaukakin sarki ce yas'alunaka anis sa'a suna tambaye ka game da lokacin tashin alkiyama ayyana mursaha wa ne lokacin zuwanta kaga sai Allah ya ce da annabin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kul ka gaya musu ya rasulullah ilmuha lokacin tashin alkiyama sanin sa inda rabbi yana wajen ubangiji na shi shi kadai ni ma ban sani ba ba haka bane la yujalliha liwaqtiha illa huwa ba wanda ya isa ya bayyana lokacinta ya yaya lokacinta mutane su sani illa huwa sai shi Allah subhanahu wataala shi kadai ya san lokacin haka yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha haka Allah ya ce ila rabbika izuwa ga ubangijinka muntaha ha tikewar sanin lokacin yake ba wanda ya san lokacin sai Allah subhanahu wataala shi sa yana ɗaya daga cikin mafatihul ghaibul khams mabudan gaibi guda biyar da la ya'lamuha illa Allah ba wanda ya san su sai Allah madaukakin sarki annabawa da manzanni da mala'iku duk ba san su ba Allah madaukakin sarki ya bawa kansa sanin shi shi kadai su ne wanda Allah madaukakin sarki ya faɗa ƙarshen suratul luqman suratul luqman su ne inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu gadan wa ma tadari nafsun bi ayi ardin tamut inna Allah alimun khabir guda nawa kenan guda biyar sune ba fatihul ghaibul khams ba wanda ya san su duka duniya a da da yanzu nan gaba kuma za a samu ba har Allah madaukakin sarki ta shiga masa sai shi shi kadai Allah yakan gutsuro wani gaibu daga cikin abin da ya ga dama ya sanar da ya sanar da wasu daga cikin mala'ikunsa ko manzanninsa daga cikin mutane amma waɗannan abubuwa guda biyar babu wanda ya san su duka sai Allah maɗaukin sarki hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kun ga abin babba ne shine Allah maɗaukin sarki ce inna Allah indahu ilmu sa'a sanin lokacin tashin alkiyama a wajen Allah maɗaukin sarki yake shi shi kadai sannan wa yunazzilul ghaifa saukar da ruwan sama yaushe zai sauka a ina zai sauka adadin da zai sauka suwa zai amfana wannan waye sani Allah maɗaukin sarki shi shi kadai shine wa yunazzilul ghaifa wa ya'lamu ma fil arham babu wanda ya san abin da ke cikin mahaifa sai Allah madaukakin sarki wani zai ce maka zirkitoci suna bincike a ce maka namiji ne ko mace ko wannan wannan haka ne aka iya bincike yanzu a yi scanning a ce maka namiji ne ko mace kuma maybe idan aka haifi yaron ka ga namijin ne ko mace to amma idan namijin ne ko mace shin ka san dan wuta ne ko dan aljanna shin ka san a wannan gari zai rayu shin ka san abin da zai samu shin duk yana ciki duk yana ciki kuma sau ana faɗa ɗin kuma abin ya canza ba haka ba ne abin yana canzawa saboda ka abin da ke da alaƙa da cikin mahaifar mace babu wanda ya san shi yake ɓanta da saninsa bit tafsir sai Allah subhanahu wata'ala shi da wa ya'lamu ma fil arham sai Allah ta ma tadri nafsun ma za taksibu gadan babu wata rai da ta san me za ta aikata gobe ko akwai babu yanzu ga muna a cikin ranar alhamis da daddare ba mu sani ba za mu kai gobe juma'a idan mun kai gobe juma'a me za mu yi babu wanda ya sani ni da kai bi mun tsara zan je waje kaza da safe zan yi waje kaza da safe idan kana aikin office zaka je office idan dan kasuwa ne zaka tafi kasuwa idan maka dan makaranta ne zaka tafi makaranta da haka muka tsara amma kuma idan Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya canza maka wannan schedule din naka sai ya canza maka da abin da ya ga dama ba haka bane ka tsara za ka kaza kuma sai Allah ya canza maka da kuma dole ka bi na Allah ko baka so ko kana so ko baka so yanzu idan baka yi wasa ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye ka kwanta da niyyar zaka tashi ka je unguwa sai dai a dauke ka akai ka asibiti da Allah shadul ya canza ko bai canza ba ya canza to shi da ma tadri nafsun ma za ta kasibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut babu wata rai da ta san wacce za ta mutu babu babu wanda ya taba sanin cewa yaushe zai mutu wallahi babu shi ko da mara lafiyar da ke cikin harin rashin lafiya za ku ga galibi mutum yana ba wa kansa warkewa galibin marasa lafiya suna ba kansu warkewa hatta mara lafiyar da baya ba kansa warkewa yana gani wannan cuta ajali ce bai san lokacin da mutuwa za ta ɗauke shi ba ya san dai maybe wannan cutar da ita ba zai tashi ba amma yaushe zai mutu ya san wannan bai sani ba to saboda haka uwa shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ya sauka daga gaya masa ainihin abin da yake na lokacin tashin alkiyama sai ya gaya masa alamominta wannan kuma shine abin da ya faru a cikin hadisi na biyu a cikin arba'un hadisi ko hadisin jibril hadisin da mala'ika jibril alaihi salam ya zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake masa tambayoyi ko akhbirni anil islam akhbirni anil iman akhbirni anil ihsan duk annabi ya bashi amsa lokacin da ya ce akhbirni ani sa'ati ba da labari game da tashin alƙiyama mai annabi ya ce masa mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il yace wanda wanda yake yin tambayar bai fi wanda ake tambayar sani ba ma'ana da ni da ka dubba mu sani ba da wanda yake tambayar da wanda ake tambayar duk ba su sani ba da mala'ika jibrilu da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba su san lokacin tashin alkiyama ba in dai a cikin mala'iku mala'ika jibrilu bai san lokacin tashin alkiyama ba in dai a cikin mutane annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai san lokacin tashin alkiyama ba ka gama waye zai sani kuma shugaban mala'iku da shugaban mutane duk ba su sani ba kaga ai karshen yanke hujja kenan ko to sai ce masa akhbirni an amaratiha to tunda bamu sani ba ni da kai ba ni labari game da alamominta alamomin tashin alkiyama to shine abin da annabi ya wannan sahabi maimakon ya ga masa lokacin sai ya bashi labarin me alamominta shine ce anta lidal amat anta lidal amata rabbataha wa an tara al-khufata al-urata al-arata a'alata bi'a asha yatatawaluna fil bunyan alama ce e za ka ga kuyanga ta haifi uwar gijiyarta shine iyaye kasance su suke ƴaƴa su suke juya iyaye e shine abin da wasu malaman suka fassara zai kasance ƴaƴa su suke juya iyaye abin da yaro yake so shi uba zai yi ko mara kyau ne ko mai kyau ne ko saban Allah ne ko ko ta hanya ne inda yaro yace sai yayi to mahaifi sai yayi ko mahaifiya sai ta yi ƙarshen duniya kenan in kaga irin wannan to ka fara kimtsa kayanka ka fara shirya kayanka a cikin zaka alƙiyama ta kusa tashi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa antara al-khufa wa antara al-hufata al-urata al-alata kuma zaka ga matsaraita sannan huntaye marasa takalma sannan talakawa ri'a ash-sha'i masu kiwon dabbobi ya taqawalu na fil bunyan suna tsawaita gina ginan naki sun zo sun yi kuɗi sun zama hamshakan masu kuɗi wanda galibinsu mazauna karkara ne galibinsu mutanen ƙauye ne amma sun zo su ne suke juya garin gaba ɗaya wannan ita ma alamar tashin alƙiyama ce yan uwa to za ku ga duk yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake kokarin an karar da mu alƙiyama yana an karar da mu da ita ne da alamomin ta ba da ita ba don babu wanda ya san lokacin tashin alƙiyama kun ga su yahuda da yake ba su da hankali ai dacewa suke yi duniyar gaba ɗaya ba za ta shekara dubu bakwai ba ina fata fahimta ba ta shekara dubu bakwai shi sa lokacin da suna cewa nan da shekarar 2000 za ta sha alƙiyama e tun mana yara muke jin wannan maganar a ce ai kuka ba ku ga makaranta an tashi kiyama haka ake ce mana kamar ga makaranta an tashi kiyama to amma sai gashi yanzu 2023 ake shekara 23 daga lokacin da suka ce za a tashi kiyama har yanzu ko alamun tashin kiyama ma yanzu na zahiri manya-manyan da annabi faɗa babu to su haka haka suka karanta a cikin wasu daga cikin littattafansu cewa duniya ba ta wuce shekara kaza ba to kaga wannan ƙarya ne saboda me saboda Allah madaukakin sarki bai bayyana cewa lokaci kaza da lokaci kaza za a tashi alƙiyama ba alamomi kawai Allah madaukakin sarki ya bayyana da kuma rana ranar juma'a shikenan ranar juma'a za ta sha alkiyama wace juma'ar ba wanda ya sani sai Allah madaukakin sarki to shine sai annabi ya ce masa idza buyatil amanatu duk lokacin da kaga an tozartar da amana amana ba ta da balu a wajen mutane kwata kwata yace to ka jirayi tashin alkiyama ta kusa za ka yi ta tunani da wa za ka yi harka da wa za ka yi mu'amala da wa za ka yi kaza domin kana gudun amana da za ta shiga tsakaninku da shi ba za a iya riƙe maka ba hadisin hujai faɗan yamma Allah ya ƙara masa yarda ya ce da a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce baka shakkar yin mu'amala da kowa ya ce idan mutum musulmi ne imaninsa da tsoron Allahnsa idan mu'amala ta haɗa ku da shi zai dawo maka da abinka idan ya makale a wajensa baka shakka kai mu'amala da shi idan wani abu naka ya shiga hannunsa imaninsa da amanarsa da tsoron Allah za su dawo maka da abinka zai nemi duk inda kake kawo kayanka idan kuma mutum ba musulmi bane ba yahudi ne ko ba nasara yace shugaban sa zai takura masa sai ya dawo maka da abinka shi sa ba sa shakka ko kokonto su mu'amala da kowaye ne ko musulmi ko ba musulmi ba a lokacin Huzaifa fa amma yace a yanzu a lokacin yake faɗa a yanzu a yanzu ta Huzaifa ba yanzu ta yanzu ba Huzaifa ibn Liman na ɗaya daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a lokacin akwai ragowar sahabbai ya ce amma a yanzu abin ba haka yake ba to don Allah ‘yan yanzu kuma mu ce mai kenan yanzu kuma ba lokacin huzaifa ba yanzu mu tamu mu ce mai na fata an fahimta to shine sai wannan mutumin kauye ce ya rasulullah me kake nufi da tozartar da amana sai annabi ya ce idza wisidal amru idan aka jingina al'amari aka dauki al'amari aka bada shi aka damka shi ila ghairi ahlihi zuwa ga wanda bai cancance shi ba a dauki shugaba an san ba zai iya ba a bashi kujera a dauki mukami a ba mutumin da an san ba zai iya rike wannan mukamin ba ba zai iya sauke nauyin da ke kansa ba ba zai iya alkinta dukiyar mutane ba zai gina kansa ne da wanda yake so kawai amma mutane su ɗauka su bashi annabi ya ce duk lokacin da kaga mutane sun zama haka ya ce to ka jira tashin alkiyama lokacin ta ya kusa yan uwa halin da muke ciki kenan ko ba shi bane halin da muke ciki kenan halin da muke ciki kenan amana a cikin shugabanci amana a ma'amala yau da kullun ta mutane duka duka idan kana neman mutum ɗari mutum ɗari kana so kana so zaka zaka wata mu'amala da mutum ɗaya da ƙyar zaka samu mutum biyar a ciki wanda za su rike maka amana sai kai ta nema kai ta nema ka rasa amana ta yi karanci amana ta yi karanci ɗan uwa wannan na ɗaya daga cikin alamomi ƙanana na tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya samu dace wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi shi ma na abu huraira ne Allah ƙara masa yarda ya ce hakika annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce yusalluna lakum za su rinka yi muku sallah za su rinka yin sallah da ku annabi yana nufin shugabanninku kenan ma'ana shugabanninku jagororinku za su rinka yi muku sallah ta jam'i tare da ku dan a da shugaba ko khalifa ko sarki ko gwamna shi ne yake yin sallah ta jam'i tare da mutane yake yin sallah ta juma'a tare da mutane kuma yake mutane alƙalanci na yau da kullum ma'ana komai shi ne da haka al'amarin yake daga baya ne lokacin da ya kasance an fara samun shugabanni waɗanda ba su da karatu na addini sai suke wakilta limamai suke wakilta alƙalai su kuma suke mai da hankali akan abin da ya shafi mulki kawai amma da shugaba shi yake komai in ka zo masallacin juma'a kan mimbari sarkin garinku za ka gani yana hudu ba ina fata an gane hakanan idan ka je kotu sarkin garinku za ka gani yana mai yana alƙalanci kamar yadda kaga manzon Allah yana yi hira da aminci tsara tabbata a gare shi yake hukunci tsakanin mutane shine alƙali shine limami shine kuma to haka abin yake to annabi na bamu labari cewa za a samu lokacin da shugabanci zai fara lalacewa zai fara taɓarɓarewa annabi ya ce za a samu shugabannin da za su rinka yi muku sallah annabi ce fa in asabu idan suka dace a cikin sallar da suka yi muku suka yi daidai suka yi ta akan lokacinta suka cika ruku'unta da sujjadarta suka kiyaye ka'idodinta da sharaɗanta da rukunanta falakum to fa ai falakumul ajr za ku samu ladan abin da suka yi su ma kuma za samu ladan abin da suka yi malamai suka ce me yasa ba a kawo nasu ba saboda ai abu ne sananne wanda ya aiki shi ya fi cancanta ya samu me ya samu ladansa to kai ma an ce za ka samu lada bare su so da ka su za su samu ladan kai ma za ka samu ladan sai annabi ce wa in akhtau idan ku suka ba daidai ba al khatau a nan wajen ba kuskure bane dan kuskure Allah na kawo mutum akan abin da akan kuskure ne amsa shine a'a Allah madaukakin sarki in kai abu bisa kuskure Allah ba zai kama ka akan sa ba ya rabbana la tu'akhidna in nasina aw me aw akhtana inna Allah tajawaza an ummati al khata'a wan nisyan Allah ya gafarta al'umma ta abin da suke da kuskure ba haka bane to na abin da ake nufi al-khata'u bi ma'ana azzam su yi abin da abin da zai ja musu sabon zunubi da ganganci su lalata sallar su ta ba daidai ba sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai falakum a tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ke nufi yan uwa a cikin wannan hadisi shine za a samu ƙarshen duniya shugabannin da za su rinƙa muku wasa da sallah aka ce shugabanni a nan wajen ya shafi shugaba na gaba ɗaya ya shafi shugaban da yake muku limanci duk ya shafa wanda yake muku limanci a masallacinku shi ma wannan hadisin ya shafe shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi za su rinƙa muku sallah idan sun dace wajen yin sallah tasu sun yi daidai yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ayi sallah an dace sun yi sallar haka to za su samu ladan cika sallar da suka yi kuma kuma za ku samu ladan me bin sallar da kuka yi malamai suka ce annabi ya kawo wannan ne saboda me saboda a nuna wa mutane mahimmancin bin sallar jami'i kada mutum ya ce a'a tun da shugaba ya kuskure bari ya ware zai sallar shi kaɗai a'a ka yi sallah tare da limami ka yi sallah tare da shugaba ko da akwai wasu nau'ika na kurakurai a cikin sallarsa matuƙar ba kuskure bane da zai ɓata sallah gaba ɗaya za ka bi shi sallah amma idan suka yi abin da ba daidai ba a cikin sallar irin abin da ba daidai ba da ba zai bata sallah a lokacin ba to babu laifi ku bi su yanzu misali idan limami yana muku sallah to da ka sai ya hadasi me ya hadasi shi da alwalarsa ta kare a cikin sallah sai limami ya yi hutu hutun nasa ya fito fili kowa ya ji za a ci gaba da mansa sallah yan uwa za a ci gaba da mansa sallah ba za a bi sallah ba saboda ka san alwalarsa ta kare a lokacin shi ba shi da sallah kaga bai kamata ka bi sallah ba limami ne yana sallah saboda haka lokacin da zai ruku'u kawai sai ya fasa ya ruku'u sai ya zarta ya sujida kun ga bar rukuni daga cikin rukunan sallah ko sallah tana nan sallah ta ɓaci kuka yi masa kuka yi masa tasbih duk abin da kuma sai yaki ya dage ba za ku bi shi akan kuskure ba ba za ku bi shi akan kuskure ba to amma misali a ce kuna yin sallah a lokaci kaza sai sai limamin ku ya zo ya matsar da sallar ya koma muku da ita wani lokaci na daban shi ma kuma ba tare da lokacin sallar ya shiga ba ya fita ba lokacin ne ya matsan muku da shi ta yadda za ku takura yanzu misali ana sallar isha karfe bakwai da rabi sai limamin ku ya rinka cewa shi sai karfe goma da rabi zai rinka sallah misali karfe goma da rabi lokacin sallar isha ya fita bai fita ba amma da Allah ya takura muku bai takura muku ba to kada ka tsaya ka je kai sallah kai kadai a gida ka zo ka bi limamin ka ina fata an gane musamman idan limamin shugaba ne musamman idan shugaba ne kamar yadda muka faɗa a baya saboda ba a san me ba a san at-tafriqa rarrabuwa ba a so sai kai haƙuri ka zo ka bi sallah ka samu ladan da ka samu shi kuma abin da ya na kuskure Allah madaukakin sarki zai kama shi akai da wannan ne malami suke cewa ashe idan mutum yana bin limami duk kuskuren da limami yayi ko kuma duk kuskuren da mamu yayi a cikin sallah limami yana iya ɗauke masa amma shi kuskuren limami mamu baya ɗauke masa kai baka ɗauke masa ba sai dai kuma ya shafe ka amma kai idan kai kuskure a cikin sallah to limami ya ɗauke maka shi sa idan ka shiga sallah tare da limami sai limami ya wani kuskure wanda limamin ya kuskure kafin ka shiga sallar to kuskuren fa ya shafe ka sai mai sai kai sujada ba haka bane tun a raka'a ta farko limami ya kuskure ya bar abin da yake sunna guda biyu ko abin da ya kama da haka idan ya gama zai sujada kabal ko ba'di kai kuma sai sai arka karshe ma ka zo ka riske shi yana sallah idan an gama sallah limami ya sujada ai sai ka ce ni babu ni limami ya samu wannan kusura saboda haka ba zan yi sujada ba zan yi sujada ba zaka faɗa haka ba zaka faɗa ba idan kai haka sallah ka ta lalace saboda kuskuren limami naka ne amma shi kuskuren kuskuren limami naka ne amma kai naka ba nasa bane ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi shi ma Imam al-Bukhari a ya fitar da shi wa anhu radiyallahu anhu haka nan wannan hadisi shi ma al-Imam Abu Hurairah ya fitar da shi Allah ya kara masa yarda yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi wannan hadisi ne mauqufi in aka ce hadisi mauqufi shine hadisin da hadisin da sahabi ya faɗa hadisin da ba ɗaga shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba to hadisi mawqufi wasu da yawa daga cikin sa malamai suka ce lahu hukmul marfu yana da hukuncin marfu'i musamman idan aka ga abin babu yadda za a yi sahabi ya ijtihadi a kansa to sai a ce ya ji daga annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko kuma ya ji daga sahabi ne dan uwansa to amma wannan hadisi sahabi abu da Allah kara masa yarda yana kokari ya fassara mana wannan ayan ne Allah subhanahu wataala ya ce kuntum khayra ummati ku ne mafificiyar mafi alkhairin al'umma ukhrijat linnasi da aka fitar da ita daga mutane ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuna umarni da kyakkyawa kuma kuna hani daga mummuna sai yace qala ai khairun nasi linnasi mafi alkhairin mutane ga mutane su ne ya atuna bihin fissalasili za a zo ko kuma za su zo da su mutane za su kamo su su zo da su fissalasili a cikin sarkuna da maruruwa an ɗaɗɗaure su ma'ana an je yaƙi an kama fursunonin yaƙi a matsayin kafirai za a zo da su a haka fi a anaqihim awyansu hatta ya dakhulu fil islam har waɗannan mutanen da aka zo da su a cikin sarƙuna da maruruwa su ga dacewar shiga addinin musulunci zuciyarsu ta gamsu da addinin musulunci ba tare da an tilasta su ko an takura su ba su karɓi addinin musulunci kuma su je su shiga aljanna ina fata an fahimta yan uwa shi sa wannan al'umma ta zama mafi alkhairin al'umma mafi alkhairin al'umma kamar yadda zamu zo mu ji hadisin gaba za a zo da wasu mutane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce mutanen da ya su mafi alkhairin mutane mutanen da za su shiga aljanna a cikin sarkuna me ake nufi da wannan su ne irin waɗannan ɗin wanda an je an kamo su a wajen yaƙi a cikin maruruwa da sarƙa sun zo a ɗaɗɗaure amma kuma sai su ga dacewa shiga addinin musulunci sai su musulunta su shiga addinin musulunci a kwance musu sarƙoƙi na kuma sai su shiga aljanna kun ga asali an kamo su ne a cikin me a cikin sarƙa amma kuma ƙarshe sun ƙare a ina a aljanna Allah ya samu dace wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallama qala wannan hadisi shi ma an karɓo shi daga sahabi abu rera Allah ƙara masa yarda ya ce daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ajiballahu azza wa jalla min qaumin Allah subhanahu wataala yayi mamakin wasu mutane ya dakhuluna aljannata fi salasili wanda za su shiga aljanna a cikin sarkoki a cikin maruruwa rawahu mal bukhari wannan hadisi da wannan da na bayan sa duk bukhari ya fitar da su da mawqufin da marfu'in da bukhari ya fitar da su ma'anahu mala ya ce ma'anarsa an yi usaruna za a kamo su a matsayin fursunonin yaƙi shi da yi usaruna za a ciyo su a matsayin ribobin yaƙi wa yuqayyaduna sannan a ɗaɗɗauro su a cikin sarƙoƙi da maruruwa thumma yuslimuna sannan da ƙarshe kuma sai a ci sa'a tsau'an dan ƙashin kansa su musulunta ba tilasta su ake ba dan ka'ida addinin musulunci la ikraha fi din eh su suka ga da addinin musuluncin ya dace suka karba suka musulunta fayadkhuluna aljannata sai kuma su shiga aljanna kaga sun zo a cikin sarkuna da maruruwa karshe kuma sun kare a gidan aljanna to shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce Allah yana mamakin su mamaki ɗaya ne daga cikin siffofi da ɗan adam yake siffantuwa da shi kuma siffa ce da aka jingina ta zuwa ga Allah subhanahu wata'ala malamai suka ce idan aka ce mamaki a janibin Allah madaukakin sarki zaka bar shi a matsayin mamaki amma ba irin mamakin ka ba amma ba daidai bane ka canza masa suna ka ce ba mamaki ake nufi ba kamar yadda wasu daga cikin malamai suke faɗa yanzu malam da nake amfani da sharhinsa Muhammad Ilan As-Siddiqi shi da yake ba ash'are ne da yazo nan wajen inda aka ce a ajiballahu Allah yana mamaki sai ce ghayatuhu babban abin da ake nufi abin da za a iya faɗa nan wajen shine ar-riba wal ikram a ce Allah ya yarda da su ya karrama su ina fata kun gane in aka ce ajiballahu ajiballahu ala qaumin Allah madaukakin sarki yayi mamakin wasu mutane ko ajiballahu azza wa jalla min qaumin Allah yayi mamakin wasu mutane ai abin da ake nufi Allah ya karrama su ya yarda da su ina fata an gane malamai suka ce shin Allah subhanahu wataala ko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai san larabcin da zai ce yarda da karramawa bane sai ya sa wannan amsa shine ya sani amma me yasa ya ce ajiba saboda ajiba din yake nufi duk wata siffa da kaji an faɗa ta yi kama da siffar mutane kuma aka jingina ta ga Allah maɗaukakin sarki to sai ka ɗauki laisa ka mislihi shay'un wa huwa sami'ul bashir shi kenan sai ka huta laisa ka mislihi shay'un Allah maɗaukakin sarki babu abin da yake kama da shi ko da ka ji sunan yayi kama da irin na Allah sai Allah ce wa huwa sami'u Allah shi mai ji ne albasiri mai gani kai kana gani ko baka gani kana gani kana ji ko baka ji kana ji Allah yana ji ko baya ji yana ji Allah yana gani ko baya gani yana gani da jinka da jin Allah iri ɗaya ne da ganinka da ganin Allah iri ɗaya ne haka mamaki ma da mamakinka da mamakin Allah ba iri ɗaya bane ba shikenan ba shikenan haka malamai suka ce amma ka kana ta tawili to ai ba ji aka ce ba in aka ce ji an dawo an kamanta Allah madaukakin sarki da mutane ai duk wata siffa da zaka faɗa duk wata siffa da aka faɗa irin wannan da wata kai da wata kai da wata kai da ita dukkanin su zaka ga galibi dan adam yana kama yana yana da irin su yanzu ko irin su al-qudrat al-irada to ne dan adam bashi da shi dan adam yana da shi amma al-qudrat irin ta Allah subhanahu wataala daban al-qudrat irin taka daban al-irada irin ta Allah madaukakin sarki daban al'irada irin ta ɗan adam daban komai daban da aka ce Allah subhanahu wata'ala yana da hannu wa qalatil yahud wan nas wa qalatil yahud yadullahi maghlula yahudawa suka ce wai hannun Allah shanyayya ce abinda suke nufi Allah baya bayarwa Allah ya ce gullat aidihim wal ilu bima qalu hannunsu ta shanye wannan muguwar addu'a ce gullat aidihim hannunsu ta shanye sannan an tsine musu sakamakon na magana da suka sanje wato su yahudawa sun sun saba san inuwar Allah madaukakin sarki wallahi kuwa yahudawa inuwar Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani in kana bibiya tana da yawa akan su da yawa to Allah madaukakin sarki ya ce yana da hannu me ake nufi da hannu sai ka ce hannun da ya dace da girmansa da buwayarsa subhanahu wata'ala irin hannunka ba irin hannunka ba shikenan ka wuce amma ka ce kai tawili zaka lalata abin ne gaba ɗaya wannan shine hanya ta manzon Allah annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ita ce hanya irin tasa amma duk wani abin da zaka fassara abin da shi zaka kokarin kautar da abin ne eh zaka kokarin kautar da abin ne malamai suka ce yanzu misali in ka ce hannun kujera da hannun mutum da hannun agogo da hannun ba kuma yana da hannu ba yanzu in nace hannun kujera ba wannan ne hannun kujera ba irin hannuna ne wannan to ashe kaga a cikin mutane ma akwai bambanci tsakanin hannun wannan da hannun wancan to kuma sai ka ce Allah ne irin naka kai ne ka faɗa kenan an gane kai da kake ƙoƙarin cewa in aka ce Allah yana da hannu an kamanta shi to kai ne ka kamanta kai ne ka kamanta dan kai ka san da kafa kujerarka da kafa ka ba iri ɗaya bace da kafar doki da kafa ka ba iri ɗaya bace ba haka bane akwai bambanci to ka ba kawo a cikin ranka cewa wani abu na kai kama da Allah madaukakin sarki sabo ne wannan sabo ne in ka dauki ayar laysa ka mislihi shay'un ka sa a cikin zuciyarka ka huta ka wuce wajen Allah subhanahu wataala ya samu dace to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai Allah yana mamakin mutanen da za a zo da su ko kuma za su shiga aljanna a cikin sarƙoƙi ba ana nufin ba za a zo da su a cikin sarƙoƙi ba ne su shiga aljanna a'a a duniya ne aka kamo su a cikin sarƙoƙi suka musulunta aka kunce su amma a lahira za su shiga aljanna ne a cikin karkashin rake mala'iku ba haka bane ana musu kirari ana musu sallama ya haka za su shiga aljanna a duniya ne suka zo a cikin sarkoki wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallama qala wannan hadisi shi ma na Abu Hurairah ne Allah kara masa yarda yau hadisin namu gaba ɗaya nasa ne Allah kara masa yarda tunda muka fara karatu anhu anhu anhu eh shi sa Abu Hurairah Allah kara masa yarda babu yadda za a maki addini babu yadda maki addini ya sai da shi in za a karanta hadisi guda biyar ko goma da wahala ka ji babu abu na abu raira guda biyu ko uku ba haka bane duk sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba wanda yake shi rawaito hadisin annabi in dai kana so kai addini wallahi sai ka karanta hadisin abu raira Allah ina gaya muku in dai za ka yi addini ka bauta Allah wallahi sai ka karanta hadisin abu raira ko a sallah ko a alwala ko a azumi ko a zakka ko a hajji duk wani abin da yake da alaka da kai na addini wallahi sai ka karanta hadisin Abu Huraira sai dan ba addini kake ba to sai ka koma wani abin da ba ina fata an fahimta to kaga masu zagin Abu Huraira sai dai su hakuri kenan ko ya riga ya musu nisa kun ga dai tunda muka fara hadisi muka fara karatu a cikin hadisin sa muke anhu anhu anhu kawai ake cewa eh shine dai Allah kara masa yarda daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kala yace ahabbul bilad ila Allah mafiya soyuwar gurare a wajen Allah subhanahu wata'ala albilad anan wannan a wajen bi ma'ana a kullu mawdu'in min al-ard dukkanin gurin da yake a ƙasa shine albilad ba ana nufin gari ba e duk wani gurin da yake a ƙasa sawa'un rayayye ne ko ba rayayye bane akwai mutane ko ba ko ba mutane ana ce masa albilad a larabci to annabi yace kullu annabi yace ahab ahabbul bilad ila Allah mafi soyuwar gurare a wajen Allah subhanahu wata'ala masajidi ha su ne masallatai duk wurin da ka san dan adam yana rayuwa a wajen ko babu dan adam a wajen babu inda Allah ya fi so kamar masallaci ina fata an fahimta kaga shi sa zama a cikin masallaci ma kadai kawai zaka ji a kota nutsuwa a cikin sa ba haka bane malamai suka ce saboda a masallaci ana ake sallah a karanta alqur'ani ayi zikiri ayi karatu ayi sulhu ayi daura daura aure wato masallaci wata jami'a ce ta musamman da ba a sani ba in ka kalli annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babbar jami'ar da ya hori sahabbansa ita ce masallacinsa ina fata an gane ko- ko akwai wanda ya taba ce maka akwai wata akwai wasu ajujuwa da annabi ya gina yake shiga ya koya sabon sa karatu akwai duk wannan karatun da annabi ya koya sabon sa suka zama abubuwan da suka zama Allah ya kara masa yarda ana koyar da su a cikin masallaci yan uwa shi sa masallaci duk masallacin da ba a raya shi da karatuttuka to yakan mutu ne in an gina masallaci yan uwa idan an yi sallah lallai ne a samu karatuttuka a rinka raya masallaci shi sa gaje masallacin Madina kullum a cikin karatu ake kullum a cikin karatu ake a cikin masallacin Madina halka halka wancan ga wancan daktawa ne yana halka a can wancan ga profesa wani yana halka nan nan ga sheik wani yana halka nan nan ga malam wani haka sai inda kaga dama nan hadisi ake koyarwa tsantsa nan tarihin annabi ake koyarwa tsantsa nan kaza haka duk inda kake so zaka je a koya maka karatu a masallacin annabi ka je ka tambayi ɗaliban da suke karatu a jami'a islamiyya galibi karatuttukan da ake koya musu a cikin aji wannan karatun syllabus ne amma inda ake zuwa ai karatu gaban waɗannan malaman ake zuwa a zauna na cikin masallacin nan an ake zuwa ai karatu sauraka masallaci duk wani alkhairi an ake kulla shi idan unguwa ta idan unguwa abu ya dame ta ana so ai wani abu sai a zo a zauna a masallaci da tawa unguwa a zo a zauna sai a nemi mafita idan gidajen aure suka lalace sai a zo a zauna a masallaci sai a yi sulhu idan wane da wane da makoci da makoci ba sa rigima sai a kira wasu masallaci a samu liman da mai unguwa da wane sai a yi sulhu a masallaci duk wani alkhairi ake kulla shi yan uwa babu inda yafi masallaci alkhairi saboda Allah ya fi son sama da ko ina duk inda zaka je ka zauna dan uwa wallahi bai kai masallaci ba bai kai masallaci ba shi sa Allah madaukakin sarki ce fi buyutin azina Allahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu fiha bil ghudwi wal asal بالغدو والأصل سيتم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله wasu irin mazaje ne da kasuwanci baya shagaltar da su game da ambatan Allah maɗaukakin sarki su ne suke tasbihi ambatan Allah raya masallaci dama Allah ce inna ma ya amuru masajidan lahi mai man amana billahi wal yawmil akhir ko wa aqama salata wa ata zakata wa lam walam yakhsha illa Allah su ne suke raya masallaci malamai suka ce ana raya masallaci da abubuwa guda biyu akwai al'imara ma'anawiya akwai al'imara hissiya akwai imara ma'anawiya akwai imara hissiya madiya imara hissiya madiya ita ce raya masallaci da abubuwan da ake gani a gyara masallaci ya kyau ka zo masallaci ke sallah a nace sauro baya cizon ka baka jin wari da dan bashi bashi yana tashi ina fatan fahimta ka sa shadda ka mai kyau fara ka zo kai ruku ka ga kafa wanda ka ta baci ba a raya masallaci ba ina fatan fahimta annabi yace annabi yayi umarni da a gina masallatai a cikin unguwanni yace an tutayyaba wa tunazzafa a tsarkake masallaci a tsaftace shi a rinka sa mai turayi haka ake so a ga masallaci eh ka zo masallaci a cikin zafi ka zauna ga fanka ko AC tana dukanka ka kabe ba daɗi da Allah da daɗi ka shigo masallaci ka ji ƙanshin turaren wuta yana tashi da Allah da daɗi ko babu da daɗi amma ka shiga masallaci ka ga nan yana nan ƙura nan kaza sallar sai ga kana yin ta a tattakure idan da kama baka cikin masu shara amma dai zaka ga babu daɗi ba haka bane eh ka san mutanen musu abin da suka fi iya akwai korafi eh shi abin da ya fi iya kawai korafi ya zo masallaci ya gaba a share masallaci bai ce kawai sun ba masallaci duk kura kuma ko tsintsiya bai taɓa kawo bare ya shara ko tsintsiya bai taɓa masallacin ba bare ya shara kawai shi korafi ya iya to kaga in kana so ga masallacin ba sai ka zo ka share ko masallacin cin maka ake na wani ne eh da Allah akwai mai masallaci masallaci na Allah ne ba haka bane tun da kayan Allah ne kai me yasa ba ka gyara ba wai yanzu akwai wanda ke jira sai akwai wanda yake jira sai sun zo sun gyara sannan zai shigo ya shigo yana taka ba idan aka ce masa ya gyara sama ba zai gyara ba a lokacin ya san masallaci na Allah ne amma ka ce zo ya aiki ba zai ba ba zai ba to akwai buƙatar a gyara masallatai a tsaftace su a tsarkake su wannan imara hissiya madiya kenan akwai imara ma'anawiya shine a raya masallaci da sallah da zikiri da ambatan Allah da karatu da kaza da kaza da kaza da kaza wannan shine abin da ake nufi da imara ma'ana wuya kowanne ana so a raya masallaci da shi duk masallacin da ya rasa waɗannan abubuwan guda biyu za ku samu masallacin masallacin ya ɗauko hanyar mutuwa ko dai ba a raya shi ta hanyar gyara shi ba haka ko kuma ya kasance ba a yin abubuwan da ya kamata a cikinsa na sallah da sauransu duk masallacin da ka je ka ga abubuwan abubuwan ciki haka ba su da kyau gobe ba ka ara marmarin dawa cikin masallacin ba yanzu akwai masallacin wasu suna zuwa su sallah ne kawai saboda masallacin yan gayu ne da Allah ba haka bane akwai wanda akwai wanda na sani da yawa ba shi sallah alamba sai sun tafi alfurqan sai an tafi alfurqan za a je a yi sallah saboda masallacin yan gayu ne ko masallatai da suke zawa kullun a cikin abin da suke sai an je nan za a yi sallah dan masallacin unguwarsa ba zai sallah alamba sai ya tafi alfurqan ba haka bane saboda ana gyara masallacin a tsaftace shi ba ka taba zuwa gan shi a cikin wani yanayi ba shi kuma masallacin unguwarsa in yaje nan kuttu nan kaza nan kaza gashi nan ba haka bane to ba daidai bane yan uwa masallaci ɗakin Allah ne dole ne yadda kake yara ɗakin ka ɗakin Allah ya fi samun gata fiye da ɗakin ka wallahi abin da ya kamata kenan lokacin da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi je garin Madina a matsayin mai hijira bai samar wa kansa ɗakin da zai kwanta ba sai da ya fara samar da masallaci ɗakinsa shi da iyalansa wallahi bai fara gina shi ba sai da ya ce a nemo inda za a gina wa Allah wajen bauta masallaci aka fara ginawa sannan annabi ya samu inda zai zauna wurin da yake da irin wannan mahimmancin shi zan bar wulakantawa ka ƴan uwa bai kamata ba bai kamata ba waccan mata aikinta kawai shine share masallaci share masallaci ku duba irin matsayin da Allah madaukakin sarki bata da tarasu annabi fada yayi da tarasu ba a gaya masa ba yace kuma a tafi har kabarinta aka je har kabarinta annabi ya tsaye mata sallah annan aka fara ganin annabi ya sallah akan kabari marwatan hadisin yace mace ce kuma baka ma baka irin ka san balarabe da ke da kabilanci amma annabi ya taka ya je kabarinta yace ku nuna min kabarinta dullani ala kabriha aka nuna masa annabi ya tsaya akan kabarinta yayi sallah yayi mata addu'a ya ce dan me ba ku gaya ba mace mai daraja irin wannan tana share masallaci amma yanzu sharan masallaci sai gani ake sai marasa aikin yi haka mutane suke gani haka mutane suke gani to kai da kake da aikin yi ka je ka ci gaba da yi su kuma masu yi Allah maɗaukakin sarki ya ba su irin abin da ya ba waccan matar ko kuma wasu gani suke ai wasu makudan kuɗi ake biyan su wallahi kuwa wato mutanen ba a suka farla ku yi haƙuri ba su da kirki wasu mutanen wallahi duk abin da ke da alaƙa da addini za ku ga ba shi da gata wai masu share masallaci mutum da zai share masallaci mutum fa shi ya ga dama ya ɗauki raɗin kansa ya ce zai share masallaci amma wani sai ya bishe ta wai nawa ake baku ne na rantse da Allah wai nawa ake baku ne to ina ruwanka ma nawa ake ba su munafiki ina ruwanka yanzu misali idan mutum ya zo share masallaci an biya shi an yi laifi da Allah to ina ruwanka ai ba wuce ce idan baka share masallaci mutum ina kai kai ina kake zuwa ka share duk abin da yake da alaka da addini zaka mutanen ba sa dauka da daraja Allah kuwa ba sa dauka da daraja sai masallaci kawai gashi nan kawai kowa ya zo abin da ya ga dama ya tafi shi sa yadda kowa yake wa gidansa da ɗakinsa da shagonsa na kasuwa gata dole ne a yi wa masallaci gata wallahi a sa doka a masallaci duk wanda ba zai bai tafi wani masallacin zai yi sallah haka ya kamata duk masallaci a musu doka da ka'ida eh a musu doka da ka'ida ba za a yi kaza ba za a yi kaza ba za a yi kaza ba za a yi kaza za a yi kaza abin da ya kamata kenan bai kamata a ringa bar masallaci kawai sa kai ba kai baka gyara ba baka taimaka an gyara ba sai surutu kawai ka iya wanda suke yaran kuma kullum kana rigima da su kana faɗa da su to ba za ta yi ba gaskiya e dole ne sai mun samo ku je ku ga ku je ku ga cocina haka suke ku je ku ga cocina haka suke cocina duk duk duk arnan da ya gina coci investing ya fa kun san investing aiko hannun jari ya zuba ba na mantawa ba na mantawa akwai wani akwai wani lokacin da za a bude masallacin nan da muka zo nan da shi ya shigo cikin masallacin nan da ya shigo ya kalli masallacin nan ya kalli masallacin ne ce kai amma alhaji ya yi investing wallahi abin da ya ce kenan ce kai amma alhaji ya yi investing shi abin da ya shigo da shi zai buga mana invitation ne na gayyata da ya shigo kalli masallacin ne ga shi tafke ki ya girgiza kai ce kai amma alhaji ya yi investing zai samu kuɗi saboda shi bai ɗauka wannan masallacin kuɗi za a nema da shi yadda yadda faston coci kullum ake zo ake ajiye mai kuɗi shi ma haka ya ɗauka anan bai san nan rigima ma da mutanen uwa kaɗai ta ishe ka ba Allah ya sa mu dace mafi soyon gurare a wajen Allah maɗaukakin sarki shine masallatai wa abgadul bilad ila Allah mafi kin inda Allah maɗaukakin sarki baya so ya fiki gaba ɗaya a gurare su ne aswaquha kasuwanni kasuwanni kun san kasuwanni matattarar sharri kenan eh duk wani abin da ka sani ana ake kullawa ana ake ha'inci ana ake algus ana ake tauye mudu ana ake rantsuwar ƙarya ana ake sata ana ake sane ana ake haɗa zina ana ya komai ana yi a kasuwa ba haka bane komai ana yi mara kyau a kasuwa da ka sani to annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi yace mafiya inda Allah baya so a cikin gurare gaba daya shine kasuwanni shine kasuwanni shi sa malamai suka ce in ka je kasuwa ka yi abin da ya kai ka ka fito e gwargwadon abin da ya kai ka na kasuwanci ka yi ka fito kuma kada ka gushe lokacin da kake kasuwa da ambatan Allah madaukakin sarki lokacin da ake ta hiran nan bakin ka ya saba da ambatan Allah madaukakin sarki a kasuwa za ka ji daɗin kasuwancin ka wallahi lokacin da aka ɗan yi shiru kasuwa ta ɗan tsaya ba kwastoma jawo salatin annaba kai ta yi tasbihi tahmidi kai ta yi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim kana yi suna ta surutu kai kana kai kana cin riba abin da ya kamata kenan duk da an ce masa gurin da ya fi kowane gurin Allah maɗaukin sarki baya son sa amma tare da haka idan kai abin da ya kamata a cikin sa Allah zai baka lada ko ba zai baka ba zai baka kai kokari ka samu riba a wajen lokacin da mutane suke ta suka gafala kai yi kokari kai ta abin nan a wajen sai ka samu abin da Allah maɗaukin sarki ya kaddara zaka samu wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa Allah maɗaukakin sarki ya samu dace yan uwa nan zamu dakata insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu sai mu dora daga inda muka tsaya abinda muka faɗi daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muke Allah subhanahu wata'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma tambaya zakai bismillah